بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نقول وعلا سبحانه وتعالى بيكاوم أيوم حلقة كوكو نولنا الدورة المتشرية تمصمم أولنا مكرمتا mai albarka ta daru sukan na da maturu a yau ranar biyar ga watan hijja hijira ta mahaifi alaihi salatu wasalam shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da shida halkar da za mu fara karanta littafin kulasa tunur da yakin في سيرة سيد المرسلين وانت مقررين نا وانا مكرنتا أتاريخ ما يتي عليه الصلاة والسلام الدرس الأول درسي نفرقه منهج دزام دين كرنتر وانشيني shi mawallacin ya kawo asila tambayoyi sannan kuma ya kawo kulasa takaitacciyar abin da darasin ya kunsa to za mu dinga yin lambobin darasin ne mu dinga karantawa kasancewar duk wanda ya karanta darasin zai iya ansa waɗannan tambayoyi sannan kuma takaitaccen kulasa kulasa na wannan darasin to an ɗauko ne daga asalin darasin الدرس الأول هو الدور الأول دوري نفرقه saboda ya raba littafin kashi biyu ne akwai dauri na farko akwai dauri na biyu dauri na farko ya fara da nasabar ma'aiki da haihuwansa sannan kuma dauri na biyu ya fara da risala lokacin da aka aiko mishi da alkur'ani mai girma الدور الأول من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم daga rayuwar ma'aiki alaihi salatu wassalam na farko yace sayyiduna muhammad huwa rasulullahi ila nasi kafatan shi ma'aikin allah ne zuwa ga mutane gaba daya wa akhirul anbiya'i shine annabi na ƙarshe wa imamun rusuli shine shugaban manzanni gaba ɗaya ja'a bin nabi ja'a bidinin islami ya zo da addinin musulunci alladhi la yaqbalu Allah yawm al-qiyamati dinan ghaira addinin da Allah baya karba a gobe kiyama wani addini wani sa huwa min nasabi وهو من نسل سادات قريش شجنا daga zuriyar shugabannin Qurayshawa ashirat qabilatin fi Makka fi Makka al-Mukarrama kabilar da ta fi daraja a cikin Makka a bar girmamawa wa yattasilu nasabuhu nasabarsa yana haduwa bi Isma'il bi Isma'il ibn Ibrahim لإسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام أمين شي يتبت أجريس نبيه نسبه ووفاة والده نسبرتا درسور mahaifinsa waliduhu abdullahi bin abdulmutallib mahaifinsa shine abdullahi dan abdulmutallib بن هاشم دان هاشم بن عبد مناف دان عبد مناف بن قصي دان قصي بن كلاب دان كلاب وأمه ما يتيس آمنة بنت وهب آمنة إر وهب بن عبد مناف وهب دان عبد مناف بن زهرة دان زهرة بن كلاب دان كلاب تجتمع أمه مع والده في جده الخامس mahaifiyarsa tare da mahaifiyarsa suna haduwa a kakansa na biyar وهو كلاب شين كلاب ولقد توفي والده ما هيشين سيادة وهو في بطن أمه شينا شكل ما هيشيسا وعمره شيكرا ثماني عشرة سنة شيكرا goma shekara shekara takwas ya kamata ya zama mahaifinsa ya rasu yana da shekara goma sha takwas shi mahaifin na shi kenan yana matashi wato shi ne bilmadinati an binne shi a madina walam yatruk lahu shay'an min al-mali bai bar mishi wani abu daga dukiya ba na uku wiladatuhu wa ridaatuhu haifuwansa da shayar da shi ولد صلى الله عليه وسلم بمكة يوم الاثنين an haifi tsira da aminci su tabbata a gare shi a makka ranar litinin الثاني عشر من ربيع الأول قوم شادي قوت الربيع الأول عام الفيل شكرا جوا وسمي عام ولادته عام الفيل an ambaci shekaran haifuwarsa da shekaran giwa li'anna malikal habasha saboda sarkin habasha أرسل عام ولادته جيشا إلى مكة يا أيكا جندنا زوى مكة شكرا حيث وسع لهدم الكعبة دروس كعبة وكان فيه فيل عظيم أتكم النم جندنا أكون جيوى لجرمى فأهلك الله الجيش التي هلك رجو النم جندنا إكراما لولادة النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ حيث ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعته بعد أمه سويبة الأسلمية bayan mahaifiyarsa suwaiba al'aslamiya wacce take kabilar aslam ita ce ta shayar da shi khadimatu amnihi abila baiwar baffansa abu lab ثم حليمة السعدية سنا حليمة daga banu sa'ad ta shayar da shi ila an balaga umruhu arba'a sanawat har zuwa shekarunsa su isa shekaru guda hudu na fudu yake wafatu ummihi wa hibanatihi rasuwan mahaifiyarsa da kuma rukun tuwufiyar ummuhu sallallahu alaihi wa sallama mahaifiyarsa ta rasu tsira da aminci su tabbata a gare shi huwa sadi min umrihi shi yana cikin shida daga shekarunsa wahiya raja'atu min al-madina a lokacin tana dawowa daga madina وقد ذهبت إلى المدينة لزيارة قبر أبيه تاتي مدينة نسب لزيارة قبر مايكنسا ومعها جده عبد المطلب تارد إتا تاتنسا عبد المطلب wasu suna cewa ummu aiman ita ke tare take tare da shi ita a lokacin fa hadanatu ummu aiman sai ummu aiman ta yi rukunsa khadimatu abi abdullah baiwar babansa abdullah na biyar tarbiyyatuhu wa wafatu jaddihi
وخلي ذكر نفسه
Nufkan ne na za ku bambanci. Kuma akwai ziyara ne. Akwai duk na bi abuwa. Akwai duk na bi abuwa. Ziyara ne kawai da iya fi rubuce ya fi wuta. Wannan na ba wuta.
ko ya bar wani abu wa qad dufinat bil abawa an binne ta a wani gida da ake ce ma abawa wa hiya qaryatun bayna makkah wal madina wata alƙarya ce tsakanin makka da madina fa hadanathu ummu ayman sai ummu ayman ummu ayman sai rukunsa khadimatu abi abdullah khadimar mahaifin shi abdullah tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi tarbiyarsa da kuma rasuwan kakansa قام بتربيته بعد وفاة أمه جده عبد المطلب bayan rasuwan mahaifiyarsa kakansa abdulmutallib shi ne ya tashi da tarbiyyarsa wa kana yuhibbuhu ya kasance yana son sa aksara min hubbihi li auladihi fiye da son da yake wa 'ya'yansa walamma balaga umuruhu sallallahu alaihi wa sallam samaniya sanawat a lokacin da shekarunsa tsira da aminci su tabbata a gare shi ya isa shekaru takwas mata jadduhu sai kakansa ya rasu ba da an kafalahu sanatai ne bayan ya rene shi shekaru biyu wa ba da wafati jaddihi bayan rasuwan kakansa kafalahu ammuhu abu talib babbansa abu talib sai ya rene shi وكان فقيرا يا كذا شيء تلكني فوسع الله رزقه في ألا يلوة أرزكنسا حسن دير بكم ما يشي عليه الصلاة والسلام وكان صلى الله عليه وسلم يا كذا شيء إرادة أن يجد تبت أجريشي في مدة كفالة عمه أتوم رينون بطنسا qani'an yana mai kana'a shine wadatuwa da abu kaɗan bima kasamahu Allah da abin da Allah ya bashi na kaso wa yassara lahu ya sauƙaƙa mishi na shida ra'ayuhu al-ghanam wa safaratuhu al-ula ila sham kiwon kiwon da ma'aiki ya yi na tumaki da bulagurunsa na farko zuwa sham kana sallallahu alaihi wa sallama fi sigarihi ya kasance tsira da aminci su tabbata a gare shi a yaruntansa yar alghanama yana kiwon tumaki da ahli makkata ga mutanen makka bi uturati da wani dan lada ya yi shi minha wanda yake rayuwa da wannan lada walamma balaga ta haka a lokacin da ya isa shekara na tara min umri daga shekarunsa safara ila sham sai yi bulaguro zuwa sham ma'amihi abi talib tare da babbansa abu talib bitijaratin da kayan kasuwanci walamma karuba min busra a lokacin da ya kusanci busra wani gari ne kusa da sham ra'ahun rahib sai wani malami ba yahude ya gan shi bahira ana ce mishi bahira fa akhbara annahu sai ya ba wa babbansa labari لأنه سيكون آخر الأنبياء لوشيد كسنشي النبي كرشي وطلب منه يلي ما لدجريشي أن يرجع به يقوم دشي خوفا عليه saboda tsoro a gare shi min aduwin daga wani mawaki wani makiyi da tarakabu wanda yake yake yake fakon shi وقد استدل على نبوته يا سام دليل أن نبتنسى بعلاماته التي في كتب أهل الكتاب لعلامون سا ودن سورة كتن شيء تكين أهل الكتاب a numba na biyu ya ce ma'aiki ya yi bulagurinsa tare da baffan shi abu talib zuwa sham yana da shekara tara a hashiya ya ce wakila a salisa ta ashar to wannan wakila din ya fi inganci shine yawancin abin da malaman sira suka faɗa cewa bulagurinsa tare da baffansa abu talib zuwa sham ya kasance a shekara na goma sha uku ne na bakwai safaratuhu saniyatu ila sham bulagurinsa na biyu zuwa sham ila khamisati wa ishirina min umri cikin ashirin da biyar daga shekarunsa sallallahu alaihi wa sallama ila da an tabbata a gare shi safara ila sham marratan salisatan ya yi bulaguro zuwa sham karo na uku fi tijaratin cikin wata kasuwanci da sayyidati khadija ga sayyida khadija wa kanat zata sharafin wa mali ta kasance mai daraja ce mai dukiya ce ta sajiru rijala fi maliha tana kasuwanci da maza cikin dukiyanta wakadit ta rasu li hadha al'amal ta zaɓe shi wannan aiki ne li'annaha sami'at bi sidqihi saboda ta ji labarin gaskiyansa wa amanatihi da amanarsa wa akhlaqihi sharifa da ɗabi'o'insa masu daraja wa kana ma'ahu khadimuha maisara tare da shi akwai bawanta maisara fa ba'a suka yi cinikayya suka siyar wabta'a suka saya wa raja'a suka komo biridin azim da riba mai girma a larabawa a larabawa idan suka ce ba'a mujarrabi suna nufin suna nufin yafiyar in suka ce ibta'a ala wajin ifta'ala suna nufin yafiya ana ɗaukowa a mazdari ɗaya sai a canja wazanin domin ma'anonin su bambanta na takwas زواجه بسيدة خديجة أولاً سدا سيدة خديجة بعد رجوعه بعد رجوعه بشهرين bayan dawowarsa da kamar wata biyu min safarati saniya daga bulagurinsa na biyu ta zawwata bi sayyidati khadija sai ya aure da sayyida khadija wa hiya allati khatabathu ita ce wacce ta nemi aurensa wa kana umuruha arba'ina sana shekarunta shekaru arba'in ne umurhu shekarunsa kuma sallallahu alaihi wa sallama tsira da aminci su tabbata a gare shi khamsan wa ishirina sana shekara ashirin da biyar wa kana qablahu mutazawwijatan bi abi hada ta kasance gabaninsa ta auri wani da ake kira abu hada waƙad mata ya rasu ne wa lahu waladun minha yana da ɗa daga gare ta ismuhu hada sunan wannan tan sunan sahada shi sa ake ce mishi abu hada waƙad akamat ta ta zauna ma'ar rasuli tare da ma'aiki 25 sana شكرا عشرين دبير ولم يتزوج غيرها حتى توفيت بأولي وتبع سيدة شرف yawa daga cikin tawasurin malaman siyar da maghazi suna tabbatar da cewa shekarun ma'aiki a lokacin da ya auki khadija shekara ashirin da biyar shekarunsa kuma shekarunta kuma shekara arba'in ne amma sai shek nasir din albani ya zo yayi wani littafi sahihu siratin nabawiyya haka nan a siratin nabawiyya din wani littafi ya dauka na ibnu kasir wani littafi ne tatacce mai kyau na tarihin mahaifiya da salatu wasalam daga shi ibnu kasir mu'arrafi ne malami ne na tarihi akwai littafin sa asiratun nabawiyya za ka ga rubuta ibnu kasir na ibnu kasir ne in ka samu wannan littafi ko nawa ne ko nawa ko mun tsadin sa ko dubu goma ne ka saya dan tataccen tarihi ne wanda duk abin da ake bukata a tarihi ya kawo to shi ne shi ya rubuta wai akwai abubuwan da suke da ifai a cikin wannan tarihi a wannan gun ya ce bai inganta ba ba gaskiya ba ne cewa shekarunta arba'in shekarunta ashirin da ta sannan haka nan a hijira ya zo ya karyata cewa gizo-gizo ta yi saƙa cikin kwanaki uku lokacin da ma'aiki da abubakar suka shiga cikin kogo ko kurciya ta yi kwai wanda wai ba zai yiwu cikin kwanaki guda uku a ce haka ya ya kasance haka ya zo ya ifantar da kasidar tala albadru alaina min saniyatul wadai yace bata inganta ba babu wasu wake wake ko wasu banjirai da aka yi lokacin da ma'aiki alaihi salam ya shigo madina wanda madogaransa sanadi ne ya bi diddigin sanadin da aka rawaito waɗannan abubuwa to sai ya ga sanadi ne wanda ya kasance zai shi to abin da ya gafala shi ne shi rawaito siyar da magazi da tarihi hanyarsa daban rawaito hadisi shi ma hanyarsa daban wannan abu ne sananne abun malaman hadisi saboda shi tarihi tawaturi ne shi abin da ya yadu ne shi kuma hadisi sanadi ne hatta hadisi din kansa a muqaddima ko farko farkon nukubatul fikir wanda muka nazzama a littafin ainihin nukuba din nan ya tabbatar da cewa ko hadisi ne idan aka rawaito shi min turukin mutawatira to ba a bukatan ingancin sanadi ko hadisi ne in dai an rawaito shi min turukin mutawatira abinda ake cewa turukin mutawatira shi ne mutane da yawa su rawaito hadisi wanda da wuya su haɗa baki su kirkiri abu ba tare da wani su ya balle ya tona musu a cikin ba shi ne wasu suna iyakan cewa da mutane goma wasu shi ne ishirin alƙawar bisina ashara au ishirina wasu ce suka ce sha biyu ne wasu ce ashirin ne wasu ce arba'in ne wasu ce saba'in ne wanda imam suyudi yake cewa wasu na cewa mutane goma wanda shi ne ni na zaba to saboda haka su yaya tarihi to saboda haka duk abin da ya shafi tarihi ma shi asali dama ba harkan sanadi ba harkan tarihi harka ne na mutawatir yanzu abubuwan da yake faruwa zamanin boko haram din nan to ita da in ka zo ka zo ka ce boko haram sun yi kaza shin ana bukatan sai ka rawaito da sanadi ne ko kuma mutanen da za su zo bayan mu shekara hamsin shekara ɗari dole ne sai sun rawaito hawajisin boko haram da sanadi eh kasancewar da tijawa manya sun ba da labari an yi kaza an yi kaza ba yarda suke ba to saboda haka idan aka ce mutawatiri abu ne wanda kawai jama'a suka hadu suka ba da labari don ya su hada baki su kirkiri a dai to domin haka waɗannan abubuwa da ya karyata ya saba wa manhaji na malaman hadisi da manhajin da ake rawaito tarihi da sira domin haka duk waɗannan abubuwa ne tabbatattu wanda malaman hadisi sun rawaito su ta hanyar tawaturi ba a bukatan ingancin sanadi kamar yadda shi yake bukatan wannan saboda haka irin waɗannan littattafai ƙanana na zamani to mutane su guje su in dai ba za ka saya ne ka karanta domin ka san me yake ciki ka musu raddi ba to galibi da waɗannan littattafai ba abin dogoro ba ne musamman ma littattafan shi alfani wanda malamai sun yi bincike sun karanta littattafansa gaba ɗaya sun samu kurakure wajen dubu bakwai a ciki sannan an samu tanakudin inganta hadisi da kuma zaifantawa hadisai sama da dubu biyu a nan ya ce sayi a can ya ce sayi a can ya ce sayi a nan ya ce sayi to saboda haka shi malami in ya yi rubutu don Allah ya faɗi gaskiya ko da akidar akidarsa da kai daban ne za ka iya ɗauka abin da ya faɗa ka yi amfani da shi ka kafa hujja da shi wannan shi ne insafi da adalci na ilimi amma idan malami ya yi kuskure to dole ne a sanar da ɗaliban ilimi wannan kuskuren saboda kada wani ya je ya ɗauki sayi siratul nabawiyya wani wani lokaci ya saya ya gani ya zo ya yarda da cewa waɗannan abubuwa da ba su inganta ba to domin haka ne na ku ga mun ɗauko magana ko maganganu masu tsada masu kima masu daraja mu sai ibnu taymiya ne ya fada kafa hujja da shi mu yarda mu yi aiki da shi mu sai ibnu qayyim ne ya fada duk da akida akidun mu da nasu da bane saboda me saboda abin da suka fada din gaskiya ne daidai amma albani a gaskiyar lamari littattafan sa in dai kai ba madani ne ka karkace littattafan ku ka karanta sai dai da niyyar ka gano wasu abubuwa ko ka san wasu surutu na hadisi ka san ra'ayinsa wannan hadisi ne sai dai da wannan niyya amma da niyyar ka dogara da littattafan fice da abin da ya faɗa kafin to gaskiya akwai matsala to shi yasa idan muka tarar da ire-iren waɗannan wurare za mu dinga tambihi a kai domin karatun da amfani mu gaba daya na tara حكمه بين قريش في وضع الحجر الأسود حكم شنسا فكان قريشا ووجن دورا الحجر الأسود دوجن حجر الأسود واللي يتجي كعبة في الخامسة والثلاثين من أبره cikin shekara shekaransa talatin da biyar shekara talatin da biyar min umurihi daga shekarunsa hadamat quraishu min ka'bata quraishawa suka rusa ka'aba wa jaddada bina'aha suka sabanta gininta wa kadin wa kadin sharaka ma'ahum sallallahu alaihi wasallam fi bina'iha hakika yayi tarayya tsira da annabi tabbata gare shi wajen gina ta wa kana yahmilu al-hijarata ma'a sharat quraish ya kasance yana daukan dutse tare da manyan manyan Qurayshawa wa ma hu amul Abbas tare da shi babban sa al-Abbas bin Abdul Muttalib waqtalafat Quraysh Qurayshawa sai suka saba shi man yazau al-hajar al-aswad wane ne akan wane ne zai dauko al-hajar al-aswad din ya daura gunsa makanahu ya daura wajensa ثم اتفقوا sannan suka zo suka ittifaqi ala an yakuna al-hukm awwal dakhil min al-masjid akan hukuncin ya kasance ga farkon wanda ya shigo masallaci fakana awwal dakhil rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sai ma'aikin Allah tsira da aminci tabbata gare shi ya zamanto shine farkon wanda ya shiga fakari had quraishin bihi sai quraishawa gaba daya suke farin ciki da shi wa qalu rabbina bil amin suka ce mun amince da wanda dama shi amintacce ne shi ya daura da hannunsa mai daraja fa wada al hajara fi ridai sai ya dauko sai ya dauko dutse ya daura cikin gargo wa talaba min kulli ra'isi shine mayafi babba sai dauko dutsen ya daura kan mayafi babba wa talaba min kulli ra'isin sai ya nema a kun agun kowanne shugaba an yi fitar da faratin min ridai ya yi riko da wani gefe na wannan mayafi ko furgo sun ma'amara hun bi rafihi sannan ya umarce su su daga gaba ɗaya su haɗu su daga falamma wa talubihi ila mawdi'ihi lokacin da suka isa da shi gurbinsa a kazafu rasulu biyadihi sai ma'aiki ya ɗauka da hannunsa wa wata abu biyadi sharifa sai ya ɗaura da hannunsa mai daraja ya ɗaura shi da hannunsa mai daraja ko ya ajiye shi da hannunsa mai daraja fa zalika khilafu bi hukmihi sai sabani sai ya gushe da wannan hukuncin da ya yi wa ta'ajjabat quraishun min quwwati fikrihi sai quraishawa suka yi mamakin karfin tunaninsa abin da yasa suka yi sabani shi balarabe mutum ko yaushe yana son ya yi abu abin ya bi 'ya'yansa da jikokinsa da zuriyarsa inda wani ne ya zo ya ɗaura ya ɗau dutsen hajar al'asiyar ya ɗaura wajensa to shi kenan tarihi zai tafi cewa ai mu ne ma ai mu ne ma muka ɗauko dutsen hajar da afuwar muka daura ganin haka ne kowa yake so shi zai ɗauka ya daura shi kuma ma'aiki domin ya yanke wannan jayayyen daga farko har ƙarshe sai ya ɗaura wannan dutsen kan babban mayafi shi kenan sai ce duk manya-manyan shugaba kowace kabila wanda suke bi da shi shugaban su ya zo ya wuce gefe abin da ake cewa jere-jere ba a yanzu kowa ya rike gefe a cewa a ce dai babu wata kabila wacce wani babba daga cikinsu bai zo ya kama bakin wannan mayafin da suka kama ya ce su kaga su kaga ya je daidai wurin da za a ɗaura sai ya ɗauka ga hannun su sai yi kaga an yanke sabanin gaba da yake in can ka zo ka ce ai mu ne ma iyayen mu suka ɗaura hajar da aswad shike na wani wata ya ce ai ni ma ina daga cikin kakana ko kakan kakana shi ma yana cikin wanda suka rike wannan mayafi saboda haka sai ya yanke wannan sabani gaba da sallallahu alaihi wasallam na goma nas'atuhu sallallahu alaihi wasallama tasowansa ila da aminci su tabbata a gare shi ishara sallallahu alaihi wasallama Allah ya miki tsira da aminci ya shahara bai na kauni tsakanin jama'ansa da jami'i da fisalin mahamuda da dukkan ɗabi'o'i na yabawa kasidiki kamar gaskiya wal amanati kamar da amana wal hilmi da juriya wal haya'i da kunya wa tawazu'i da ladabi hatta laqabuhu bil amini har suka mishi lakabi da al'amin wa kana qaunuhu wa ashiratuhu yuhibbunahu hubban azima ya kasance mutanensa da danginsa suna son sa so ne girma wa yahtarimunahu suna girmama shi ikiraman za'idan girmamawa wanda ya wuce oba وقد حفظه الله منذ صغره حقيقة أن لا يكيه في سنيا رسلسي من أعمال الجاهلية لك أي كان جاهلية فلم يشرب خمرا بيتبع شنجيا با ولم يسجد لسنن بيتبع يوى ذنك سجدا وأكرمه الله قبل النبوة بمعجزاته أن لا يكرم فيه tun gabanin annabta da mu'ujizozi dallat ala izami mustaqbalihi mu'ujizozin da suke nuna girman abin da ya fuskanta minha tasfirul ghamamati lahu daga ciki horar mishi da gajimare fi safarati saniyati da sham a bulagurinsa na biyu zuwa sham ma'aiki alaihi salatu wassalam a lokacin da ya yi bulaguro zuwa sham gajimare ne suke lokacin da ba damuna ba ne ba komai ba ne shi da maitara suna tafiya saman su gajimare ne yake bi, suna tafiya yana bi yana musu yunwa tun daga lokacin da rana ya fito har lokacin da rana sai ta faɗi ba rana sai a rasa gajimaren a nemi ita gajimarin su a rasa shi haka nan mai tsara ya gani idan yi kewaya yi kewaya zai je shi zai bai ba haya to bishiyoyi da suke kusa da wajen za su marmato za su marmato su zo su rike shi su rike shi idan ya gama biyan bukatan sa bishiyoyi su dawo gunsu na da abubuwa iri iri mai tsara ya gani wannan ne sa da ya zo ya ba da labari gaba wannan fa ga abu lamarin tsagayar da ne shi ne khadija dama tana jin labarin za a yi wani annabi a ƙarshen zamani tun yana yarunta yana da abubuwan al'ajiba akwai baffanta waraka bin naufal wanda shi ya karanta littattafai na da ya san alamomin annabta to shi ne tun a lokacin ta yi tsammani cewa wannan shi ne yadda akwai annabin da za a zamanin to wannan shi ne wannan dalilin ne yasa ta nemi auren sa